أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقدير بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جمالي وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أفال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da azumi yau ubangiji maɗaukakin sarki bai gushe ba yana bayyana mana abin da zai amfane mu a rayuwar mu ta duniya da kuma abin da zai amfane mu a rayuwar mu ta gobe a lahira a cikin wannan alƙur'ani wanda ƙarya ba ta zai kai masa ta gaba ko ta baya wato Allah tabaraka wa ta'ala yana ishara yana nuna mana wannan wata mai girma da alfarma watan ramadana mafificin aikin da za mu yi a ciki shi ne karatun ƙwaƙani tare da ɗanbaka wato zartar da abin da ya zo a cikin na shari'o'i na wajen duk abin da za mu aikata abin magana ne ko kuma abin aikata da gaba ne ko abin kudurewa zuciya duk da baki ɗaya a daidaita su kuma su dace da abin da Allah Ubangiji matsaukakin sarki ya so ya yarda da shi kuma ya shar'anta shi ya saukar tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama to an bayyana dai cewa kamar yadda bidiyo mu kuka karanta malami idan an ce malami ko kuma mutumin da malaman da Allah ya ambata a nan cewa su ne mafiya jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wato wajen wato wajen tsoron Allah su ne sun fi kowa tsoron Allah wayannan malamai an sani da su ne makaranta Qur'ani wayanda suna karatun ƙur'ani suna fahimtarsa bayan da mu tauhidi rashin shirka da Allah kuma sun halatta abin da Allah ya halatta sun haramta abin da Allah ubangiji madaukakin sarki ya haramta kuma sun kiyaye wakilcin ubangiji a cikin alƙur'ani kuma sun tabbatar cewa za su sadu da shi haka kuma za a yi musu hijabi sun sani haka daidai gwagwarin aikin da kuka yi wato kamar yadda da ibn zubair radiyallahu anhu shi yana kin wato tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ginshiki don shi ne zai shiga tsakanin mutum da sako duk lokacin da wato wani abu shekan ya jefa a zuciyarka in ka tuna da ubangiji sai ka ga abin da shekan ya tura maka din nan ya narke ya zama babu shi saboda haka dole a san dai ginshikin lamari duka shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala babu waɗanda za su kai malamai sanin Allah ko kuma tsoronsa idan sun yi aiki da abin da Allah ya saukar musu ya umurce su da shi. Inna lazina إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
وإن أبو بكر الله أبنجي ya bayyana cewa suna daga cikin sifofin malamai na wato malamai na gaskiya su ne ne kenan illal ladina yatluna kitaban Allah sai waɗanda suna karanta littafin Allah suna tilawarsa dare da rana suna fahimtar abin da yake cikin ƙur'ani sannan kuma wa aqamu salata waɗanda kuma suna tsaye da sallah malamai da waɗanda suka saurare su daga cikin muminai waɗanda suke tsaye da sallah a lokutan ta da sharuɗan ta da duk sifofin da waɗanda Allah Ubangiji ya nema da gare mu ba za Allah sallallahu alaihi wa sallam kuwa ya koya mana su a cikin faɗin shi sallu kamar ra'aytumun yusalli wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma a sifa na uku shine ciyarwa wato ka gani kai malami ka karanta alqur'ani ka fahimci alqur'ani ka yi aiki da alqur'ani ka isar da alqur'ani ga waɗansu mutanen da suke abin nan suke buƙatar su fahimta wayannan abubuwa farkon abin da ya kamata ka aikata kuma ka kufa kansu na biyu ka tsaye da sallah yadda ya kamata kamar yadda ka ga annabi yana yin ta sannan kuma ciyarwa fi sabilillahi ka ciyar da gurgurdan abin da kake da shi in kana da kaɗan ka ciyar da abin da kake ciki idan kake tsaro din nan wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sun ciyarwa sun ciyar daga cikin abin da mun arzuta su da shi a koye da kuma a bayyane ma'ana ne a duk lokuta abin da ana nufi da koye shine ka yi abu fi sabilillahi in dai ka yi abun fi sabilillahi kaga ba wanda zai tsanke kai kai ne ka san ka ciyar saboda Allah ma'ana dai in ka san Allah ya ishe ka to kaga in ka yi abu bi sabilillah ba za ka zo ka yi magana da shi ba shi kenan ka yi shi kenan tsakaninka da Allah shine ma'ana dai sirrin wa alaniyatan ko da shike zahirin aya shine ka yi kiyarwa a cikin asiri misali maimakon ka ɗauka sadaka kana yawo da ita ka bayar ka sa wani ya kai wa waɗanda inda wuraren da kake zuwa kai din nan wani ya kai idan musu ya isa daka da sunanka ba sai ya gaya musu ba to wannan ba nauyi ne kasan wani yana so ya yi sadaka ya san mutane su san kuma shi ne ya yi sadaka to wannan shi ma ba abu ne wanda ana yaba shi ba sinan wa alaliyatan yanzu da tijara kallon tabo wayannan mutane wato suna jiran tijarar da kamarin da ba zai rage ba ba zai gaza ba wato kullum ana bukatan da ba abin da ake yi ba suna jiran wato suna tijara ne ko kuma suna jiran sakamakon da ba za a tozarta shi ba ba za a raina shi ba ba zai zama arha ba abu ne wanda yake na da kima yana da tsada liwafiyahum ujuram saboda Allah ubangiji ya saka musu da ladodin da suka samu na aikace aikace da suke wa yazidahum kuma ya ƙara musu min fadlihi wa bai za su kuma daga falalarsa ladan da zai ba su a kan ayyukan da suka yi ne amma kuma tsarin da zai musu kuma daga fararsa innahu ghafurun Allah madaukakin sarki shi mai gafara ne ga laifukan da suka yi shakurun kuma mai karfa mai godiya mai mai kari akan abin da su suka yi ma'ana Allah ubangiji yana gafarta musu kuma yana karban aikin da suka yi da ninnin kaladoji a kansu wannan shine sakamakon waɗannan mutane
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه wato a yazo cikin dai wani hadisi ko da suke malamai suna da magana a kansa wannan hadisi imam ahmad shi ne ya ruwaito shi inda yake yake cewa حدثنا سالم بن غيلان انه سمع دراجا ابا السمح والدراجة بسمع عن سيشي يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى إذا رضي عن العبد أثنى عليه سبعة أصناف سبع أصناف من الخير لم يعمله إن ما باوى يا أتي أليلي to Allah sai ya yaba mishi akan abubuwa daban-daban guda bakwai waɗanda shi ne aikata su ba. Wanda sa'ifa idan kuma ya yi fushi ga bawansa wato ya ki bawansa kuwa asna alaihi sab'a wato ya dangana masa abubuwa guda bakwai waɗanda wata ki na shari waɗanda shi ne aka kalto ma'anar ba haka bane ma'ana dai idan mutum ya aikata aikin alheri sai Allah ubangiji ya ninninka mishi ya saka masa domin kowane alheri yana jan wani alheri saboda haka zai saka masa abubuwa na alheri daban da har su guda bakwai to in kuma ya aikata sharri sai Allah in mutum ya aibi daya sai ya saka zukatan mu'minai aibata wannan mutum da aibubuka daban-daban har guda bakwai waɗanda shi ma bai aikata su ba wannan kuma yana faruwa domin mutum ta ga an gan shi ya abu a mutum ai yake sau ɗaya an gan shi ya abu ya ce ya mashayi ne kullum kullum a titi yana yana faruwa na ɗauka na kiran ko kuma ta yi wani abu da na laifi ko zina ko abin nan za ta to Allah ne kaɗai wanda yana bambanta aiki madawwamiya tare da bawa da aikin da ba ka dawwama aikin da za ka dawwama shi ne abin da kullum ba wannan yana yi shi ne aikin da ya dawama wanda aikin da ba su ba to Allah ya san ya yi laifi amma ya tuba ya bari sai Allah ya share wannan abun Allah kamar ba yi ba amma mutane abin da suka gani nan suna tare da shi gobe a lahira kuma ya zama musu mufaja'a su ga mutumin da suna zato ba shi da kirki zai ta cikin ma'abota kirki ba su sani ba abin da ya yi shi ne wato ibadatu sirri shi ne tuba da Allah tabaraka wa ta'ala tsakanin shi da Allah kuma tuban ta tabbata amma Allah baya kagar abin da mutum da bai dangana masa Allah ya fi karfin haka wallazi auhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq abin da muka yi wahayi da shi gare ka na daga littafi shi ne gaskiya wato ba sauran abubuwa da mutane suke faɗa ba ko kuma dai ba sauran abin da wasu daga cikin ma'abota littafi waɗanda sai kai je kai je abin da suke faɗa na canji na abin da suka canza din nan ba shi ne gaskiya ba a'a ainihin abin da Allah saukar maka cikin Qur'ani game da al'ummarka da game da al'ummu da suka riga da game da annabawa da manzanni duka wannan shine ainihin gaskiya a wurin Allah tabaraka wa ta'ala musaddiqan lima bayna ya dace da abin da Allah ubangiji ya saukar a ta can gabanin shi ga annabawa da suka riga annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da yake Qur'ani ya dace da abin da ya Allah ya saukar ma annabawa cikin littattafan su dukkan littattafan da suka faru to wannan baya baya cikin abin da an ana ce a taura ko a ce rijila ko kuma a ce zabura a an yi a taura da rijil shi ne abin da Allah ya sauka tare abin da aka yi kamar tafsirai kaga alqur'ani daban tafsiri kuma daban wannan tafsiri da muka yi tafsiri ne to inna Allah بعباده لخبير بصير to lalle ka sani Allah tabaraka wa ta'ala shi masani ne na abin da bayansa suke ciki na koye da na bayyane kuma yana ganin duk abin da su suke ciki
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كان الله أبني yana ceto yanda ka san abin da aka saukar maka shine gaskiya to abin da aka saukar maka din nan shine alqur'ani alƙur'anin nan Allah Ubangiji ya gadar da shi ga al'umma ga baki ɗayanta wannan al'umma ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi ita ce wadda ta gaji wannan littafi na Allah alƙur'ani ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا المتزعبات لكن بايمو ولكن بايمو وتمعنا دي al'ummar musulmi su ne waɗanda Allah ya zaɓa cikin al'ummu domin su ne shaidu a kansu gobe a lahira. in an ce al'ummar annabi ana nufin wayannan sasanni guda uku da zai ambata. Faminhum daga cikin waɗanda mun gadar musu da wannan littafi. Zalimun li nafsi mai cutar da kanshi bai wanda ya da kwai cikin su wanda sun zalunci kansu wato suna aikata manya-manyan zunubai waɗanda ne wato sai da tuba za a gafarta su wata kila kuma wata rana su bar wasu farilu ma su wuce wanda shi suna idar da wasu farilu wasu su wuce ba za su biya ba ba za ba su damu ba waɗannan waɗanda sun zalunci kan ma'ana dai da kwai waɗanda cikin su waɗanda ba su yi aiki da alƙur'ani da ba fi ɗayansa ba su yi aiki da wani sun bar wani sashe wasu kuma wata matsakaita waɗannan matsakaita su ne waɗanda suna idar da wajibabbun abubuwa kuma suna barin haramtattun abubuwa suna aikata abin da Allah faranta kuma suna barin abin da ya zama haramun shubuhatu da sara'iru da menene kuma wannan suna yi wato waɗannan su ne muktafi ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله wasu cikin su kuma dama Allah Ubangiji ya kaddara su ne marigaya masu riga masu riga da ayyukan alheri duk gaba ɗaya da taimakon Allah. Wannan su ne daraja ta uku. Wato darajar farko waɗanda dai sun aikata manya-manyan zunubai kuma sun bar wasu farido. na biyu su ne waɗanda dai sun aikata farillu da sun sun aikata farillu duka sun bar haramtattun abubuwa wato amma wasu abubuwa sun tsere musu kamar dai shubha da makruha da menene inda mustahabbat waɗannan su ba su ba sa aikata su ba sa jin su daidai yadda kamata na uku su ne waɗanda sun aikata farillu da baki ɗaya kuma sun aikata wato sun aikata mustahabbat da ake bukatar su kuma sun bar haramtattun abubuwa har da abubuwan da aka karhanta duk aka bari da wasu mubahat na sun bari saboda ko zuhudu ko kuma kamun kai daga cewa kar da a tarsu shiga cikin shubha domin duk abin da ya wuce kagan ka cika ina'i in ka cika shi zube to su waɗannan mutane ba sa ci ba sa sha ba sa saka wa kai abin da ya yi daidai gwargwaron ni'imar da Allah Ubangiji ya ba su amma ba za su shiga cikin abubuwan da Allah ya haramta ba. To a nan aya wasu mutane sun yi maganganu cewa famin hum zalimun li nafsi ana nufin kafirai wa minhum wa minhum wa minhum muqtasid waɗanda suka yi iktisadi ko mu'minai waɗanda suna abubuwa wato suna suna yin abubuwa ɗan da daidai wasu kuma ba sa yi abin nan wa sabi kuna bin khairati kuma su ne waɗanda suka yi suka aikata abin da aka nema da gare su wato biyu daga wannan al'umma ɗaya kuma kafirai to da ko munafikai duk ya zo amma mu ji magana sai Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake hadi al-ayat ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يتوأن قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة وإنهم درجة إلي أما لكن سكمة سنة في الجنة تو أما إن كان قوم سورة الواقع كان كان موضوعها كان أبينك من إيه إنك أصحاب الإيه أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين أصحاب الشمال ما والسابقون السابقون أولئك المقربون فقال أن كيف يسد قربة أما أي ذكر عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا الشمال من المؤمنين ko da shi azaba zai taba su za su ga uta amma ba za su dawama a cikin za ma ko su a janna ne to wannan hadisi kenan wanda shi Abu Sa'id al-Khudri ya faɗa Abu Dardai shi kuma Allah ya yarda da shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه منهم مقتصد ومنهم سابق بخيرات بإذن الله فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب السابقون سوني وطن ذات شجاع الجنة فتعرض أن تنبئس كم قومي وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا يسيرا أما وطن المسيح تكاد كواسين وطن لا يوفي حساب لتوفي a tambaye su ne me kuka yi mun ka rasa koke misali sai ba wani abu wa amma alladhina zalamu anfusahum fa ulaika alladhina yukhbasuna fi طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم برحمته وهم هم الذين يقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا ولا يمسنا فيها لغوب واتو نقفوا su ne waɗanda za a tambaya a yi musu bincike a tsaida cikin wurin hisabi ɗin nan su daɗe tana Allah Ubangiji ya iske su da rahamarsa ya rufe su da rahamarsa ke to na gafarta musu har suna domin malaiku za su wanda su cikin ya Ubangiji waɗannan bayanta mun same su musulmi suna ce la ilaha illallah a wasu mun same su ba abin da suka bari ba abin da ba a so su yi akwai dalilin da suleiman da suna yi akwai a hakkin da yana kan su ba sa biya akwai farilla ba ta yinta ga su ne suna hauku ne lamarin su wuta sai dai suna ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah za mu yi da su sai ce ku sa su aljanna na ya fi musu da rahama abin da dai ya karatar a kansu a biya daga falala ta sa su aljanna ba komai a kansu su ma to wannan shine abin da shi abu zardari ya wato ya kawo mana har wa yau da shi abu darda yake na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه يأتي فالظالم لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن ثم يدخل الجنة الظالم لنفسه كلهم لا كما شيء هل يجد وضوء يتكى نصره يجري كمان بزيت إلى فالشمس ألا يتكى ما كافر تهمسا تأتي الجنة وأن رأي تكى أعمش shi kuma yake abu tabi يروي أنه دخل المسجد عاشق مسلاتي فدخل المسجد فجلس إلى جنب أبي الدرداء فيدعون كتب أبو الدرداء فيك شيفا شيمي وانا يشجعك يا أبو ثابت يا أدعائك اللهم آنس وحشتي ألا يا أبنجي wato ka anata wahshati wato ka ɗebe min wahshata wato kirwata warham gurbati kuma ka taimaki ka rahamci wato bakonci na wa yassir li yarisan salihan kuma ka kore min wani abokin zama mai kirki mutumin kirki bawan ka wanda ka yarda da shi قال أبو الدرداء إن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك وإن إذا أظن كافة أنا شيء أظن يجي بك فأين فيك begen samun waɗannan abubuwa da ka faɗa saboda ka zo mu zauna zai zan ba ka wani labari da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ban gaya wa kowa ba tun da na ji sai yau zan gaya maka na ji shi yana cewa wannan aya sun ma'aurasa alkitab alladina safaina kana mun wato mun abin nan kana mun gadar da littafi littafi ga wanda muka zaɓa cikin bayanmu فمنهم ظالم لنفسه وني ميزانيا كنسا ومنهم مقتصد وني مدريكي ومنهم سابق بخيرات وني كما شيء وندى هنا عرقا يتوهر أمامي تبارك وتعالى لأيك معهم ليش أما السابق بالخيرات abin da ake rubuta da waɗanda sun riga da aikin alheri sun riga kowa wato aikata alheri kuma sun samu amfani shi su ne waɗanda ba iya da kullum abin da ya سنة إن الله ما سافر الجنة بتاعدها حسابها وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا أما المقتصد مقتصد شيء نسكيها شيء ذلك حساب أمام صوتي وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن وذلك قال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فوشيكما wanda uku din nan wanda yake aka ce shi ne wato na farko wanda yake za a zalimi nan wanda ya zalunci kansa kuwa a inda aka tsaya din ana hisabi zai shiga cikin tsoro da kuma tashin hankali kwarai da gaske har ya dade abubuwa da abun baya dade kamar lafiya kuwa ina ta tambayar kansa cikin waɗannan abubuwa ƙarshe yake Allah ya rahamce shi ya ce masa ka shiga aljanna ya shiga aljanna sai ya gode wa Allah ya ce alhamdulillah wanda ya tafiyar wa ummati thalathatu atlaf ko al'umma ta kashi uku ne fa zarru yadkhuluna aljanna bi ghairi hisab kashi daya za su ga aljanna ba tare da wani hisabi ba ثم ثم ولا عذاب ba tare da hisabi ba ko kuma azaba ba wa zulun yahasabuna hisaban yasira kashi ɗaya kuma ana musu hisabi amma hisabi mai sauki ثم يدخلون الجنة كان سجداء الجنة وثلث يمحصون ويشفون وثلث كوا أنا أسألك كيسو أنا أنا تبيد دوتا لسكا سكا كفن جأشتيشي لا ذنبي كان أساس الجنة ثم تأتي الملائكة فيقولون ملائكة رسلا وأولنا الظالمون لأنفسهم إنهم كيسو شيء مساء ضميري قل وجدناهم يقولون لا إله إلا الله وحده لا متى سنة توحيدي ويقول يقول الله عز وجل صدقوا لا اله الا انا ثم اذا السيامين باب ابو بكر هذا السيامين ادخلوهم الجنه وساسوا الجنه اساسوا الجنه لقوله الذين سكت لنا لا اله الا الله وحده كلمه من سكت ايديها تو اني بستوري تصير الجابه تو ان شاء الله ذا الجنه واحملوا خطاياهم على اهل النار dama an ce ulaika hum warisun na aljanna suna da yan aljanna za su gaji abinda yan uta suka bari ba haka kuma so yan uta suna da ana tura musu ko kuma adda musu abinda wato laifin laifukan da Allah ya ce na ma'abuna yan aljanna وهي التي قال الله تبارك وتعالى حين يقول الله ينام في القران ولا يحملن أثقالهم أثقالا ما أثقال سنة أوكا نوي كنتو لكما نوي إن وأبن يكتب أي كتا لنوي إن وتصديقها في التي فيها ذكر الملائكة قالت أسماء حسن الكتابة الذين استقينا من عبادنا فجعلهم ثلاثة أنواع وهم وهم أصناف كلهم فمنهم ظالم لنفسه شيء المسلم لديه وهلك ما فاتح الجنة muktafi shi ne mutumin da wato Allah Ubangiji ya zai yi hitari amma hitari ya fili da kuma waɗanda mustaji'una bi khairat su ne waɗanda za su shiga cikin aljanna ba hisabi ba azaba zuwa ƙarshe dai abubuwa hadisan suna da yawa kan wannan aya amma za mu tsaya akan waɗannan a cikin su alhamdulillah Allah ya tsare mana albarka ذلك هو الفضل الكبير wannan shi ne falala babba qais ibn kathir yake kajiwa rajul min al-madina ila abi dardai wani mutum ya zo wajen wato abu dardai shi kuma yana sham a garin dimashq yana zaune فقال ما أقدمك أي أخي ليك وكني أوانا قال حديث بلغني أنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ودخل ولي حديثي لكي كان كرم كروا كاكر قال قول مزال صلى الله عليه وسلم شيك ولي إنا سوء دي وانا حديث لغباتك قال أما قدمت لتجارة فقدرهم كاسو كاسو جبا قال لا فزودهم كاسو أبا قال أما قدمت لحادث baka zo don wata bukata daban ban da tijara ko kana da bukatar kuma wani mutum ka zo yake a haka bane qala la ba don wannan ne na zo ba qala amma qadinta illa fi talabi hadha alhadith baka zo ba sai neman wato sai neman ilimi yake eh qala qala ai ban zo ba sai wannan wato ban zo ba sai neman hadisi don wannan hadisi ne da na ji labarin قال قال فإني سمعت رسول الله نادما قال صلى الله عليه وسلم يقول لنا سوى من سلك طريقا يطلب فيه علما دلت من ليتوك وتهنيك وكما يبيك دل من إلني سلك الله به طريقا إلى الجنة الله أبني زي ساشي وكما زي شدد زي شيء هنيا وتكي شيء الجنة معناه دي إن كادي كان تراكو إلني to shi abin da ka karanta din insha Allah za ka samu abin da in ka yi aiki da shi za ka za ka shiga aljanna ko da matsala guda ne wa innal malaikata la tabau ajnihataha riban la tabau ajnihataha riban li talibi kuma lalle ka ji manzo Allah ke nuni mala'iku kansu suna tawali'u ga mazalin mai neman ilimi har ma tana saukar da fuka-fukanta ita mala'iku ko su mala'iku suna saukar da musulun fukarsansu saboda tsananin yarda da abin da shi mai neman ilimi din nan yana yi wato suna girmama shi wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fi samawati wal ardi hatta hitam fil ma hakika wallahi wato suna suna addu'a na gafara ga malami wato halittu waɗanda suna samai da ƙasa dukansu suna neman gafara wurin Allah ga shi malami mai karantar da mutane har sarki ta ma har wato kifaye cikin ruwa suna neman gafara ga malami haka kuwa tsuntsaye a sama da dai sauran abubuwan da ya tsuntsa masu yaka wa fadlul alimi ala al'abid to in ka gwada malami mai ilimi da ilimin shi da kuma mumini mai ibada da ibadarsa ba tare da ilimi ba to halalar shi malamin a kan shi kamar dai fifikon da take tsakanin wata da sauran wato saurari. Inna ulama sarifa malamai hum warasatul anbiya su ne magada annabawa. Wa inna al-anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham kuma su annabawa ba wai sun mallaki dukiya dinari da azurfa da abubuwa ba basu wato basu gadar da dinari ko azurfa bane a'a wa inna ma warasul ilma sun gadar da ilimi ne ga waɗanda suka bari baya. Faman aka da bihi aka da bihaƙin wafi don mutumin da ya karɓi ilimi ya rike shi ya aiki da shi hakika ya samu rabo mai yawa wato Allah ba ku bangiji ya ba shi ɗaukaka ya ba shi arziki na lahira. Sannan kuma ku sani akwai hadisi na abin nan na talabarin hakan yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yawmal qiyamah bayan ya tara malamai duk a gabansa sai cewa malamai inni lam aba ilmi wa hikmati fikum illa wa ana uridu an akthura lakum a duniya ban ba ku ilimi na ba don ilimi din na Allah ne ban ba ku ilimi na ba ban ba ku hikma shine a tsananin fahimta na ajiye lamura a inda ya kamata a ajiye su ilmi da kuma sanin yadda ya kamata a karantar da shi ban ba ku wannan ba face ina so wato in sa ku a ina so in gafarta muku in gafarta muku duk abin da kuka aikata ana ba ka da minkum duk da abin da kuka kasance cikin sa na laifuka wala ubali ba abin da zai hana ni yin haka ina da iko na kuma saboda ilimi da na ba ku zan sa ku aljanna to malami idan ka yi wannan magana ya kamata ka ƙara jin tsoron Allah domin Allah Ubangiji in bai tsare ka ba sai ka dogara akan wannan ka bar wasu haƙƙin da ya waje ba a kanka ko kuma ka zarce ka shiga gonar da ba a baka izinin shiga a cikin shi ba to in ka yi haka kuwa ka fita daga da'irar malamai ka fita daga cikin wato malaman da ake nufi sannan Allah Ubangiji maɗaukakin sarki ko ba zai kira ka cikin waɗanda ya kira su ba saboda haka ka kiyaye sharafin ilimi da rashin wato da'irar waɗannan malamai saboda idan an kira gobe a lahira kasance tana cikin su uban yana ce ذلك هو الفضل الكبير wannan ladan da za a ba waɗannan mutane shi ne falala babba جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب hakika wato jannatu adn aljanna ta adam ta dawama aljanna ma dawamiya waɗanda wanda waɗanda sun shige ta ma za su dawama din nan yadkhuluna za su yi cikin ta yuhallawna ana adanta su fiha cikin aljanna min aljanna ta daga mun da mun da ne irin na dinariya da kuma lu'lu da dai sauransu wa libasuhum fiha hadid abinda al'arzuwa bin suwafi ya kasance daga alharini saboda shi alharini abu ne wato na ni'ima laushi da shi nan kuma za a karɓar kwarkwata za a karɓar karɓar kwaro da sauransu saboda wannan allah kuma ya sanya shi ne wato tufafin su amma ba ana nufin alharini na duniya ba domin duk abin da aka ambata shi aljanna aljanna inda ya haɗa su da na duniya suna ne kuma hakika daban-daban ne وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن من قول وأما تبارك وتعالى وان يا كثير يا مسلم منا da da bakin ciki ya gutar mana da wannan bakin ciki wato da muke cikin da na cewa a ina za a kai mu mai za mu samu zamu sha janna ko wuta misali zai zama mai tsanani ne ko mai sauki to wannan tsoro ko baya rabuwa da mutum sai dai in ya shiga cikin aljanna ko ya shiga aljanna ba zai gushe ba ana fitar da daga ciki ko ba zan ba za a fitar ni ba za a komar da ni duniya ne ko ba za a komar da ni ba yana cikin wannan har ubangiji ta jalli a kansu da ce musu ya aljanna wato in ba ku abin da ba ku nema ba abin da ba ku zaka ba su ce na gobe ai ba abin da ba abin da ba ba mu ba duk abin da ka nuna so kan ka ba mu mu yi ka samu aljanna kai mana kaza sai ke musu zan ba ku yarda yayin da ba zai muku fushi ba har abada da wannan nema ta fi komai da komai bayan haka Allah mun yi zai nuna musu zaɓin da ta ba ta wata ala lillazi na ahsanu husna wa ziyada
إن ربنا لغفور شكور lalle ubangijina mai yawan gafara da bayan da kan abin da suka aikata na laifuka kuma shakurun shi mai karɓa ne mai mai karɓar abin da suka aikata na alheri kuma mai ninninkawa ne الذي أحلنا دار المقامة من فضله wannan da saukar da mu ya zaunar da mu cikin gidan wato dawwama nasa daga falalarsa ba daga ayyukan da muka yi ba ayyukan da muka yi komai yawan su komai wato kirkin mu ko kuma islamu mu a ciki ba za a rasa wani abu kankani wanda ba a so ya shiga a ciki ba wannan ɗabi'ar kankanin saboda haka da falalarsa ne mun samu wannan aljanna haka waɗannan mu'minai bayan ganin laura duka sun faɗi sun faɗa zai su لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب wato da ya zasu na suna masa babu wani wahala da za ka same mu a cikin ita wannan aljanna wala ya masu na sai alwu kuma har wasu babu wani abu dan abu dan jewa ko kuma gajiya zai same mu amma nuku da lafar a cikin larabci duk ma'anar su ɗaya ne kana iya a tsara yin hada lafafun ko lobun ko kuma ka ce lafafun ma'ana duk abin da ta wahala a ciki wato ana uban zai iya musu wahala zai iya musu gajiya na jira wato ka san da jira ya ba ya san wani aiki da sarki ba a na jiran yaushe za ka sai ka hukunci yaushe ne za a gama wannan taro mu je mu san mu san makomanmu mu san inda za mu koma da wannan duk Allah zai fitar da shi a bayan ya tafi aljanna
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا to wannan kaga ya zo bayyana mana a fili abin da wato la ana magana da din nan wato na aya na tuma a wannan shekara din nan mu al'umma wannan al'umma dai kuma mu zanta su ne dai suna cikin aji uburu kansu wato masu kabari din masu kabari da kuma masu abin nan waɗanda sun aikatar da farillu da kuma wajibin abubuwa sun haramtar da harami sun ne zarki wato duk abubuwa da duk abubuwa na na kuruji da sauransu da waɗanda sun sabi kuna ba da kuma waɗanda sun su fari wato sun aikata abin da aka ce su aikata sun bar abin da aka ce su bari amma wannan bai hana su fara cikin ƙananan abubuwa ba wato sara'ilu ba عبد الله بن عمر بن الخطاب اما ينبغي للشيخ وزعم صلى الله عليه وسلم اني ليس على اهل لا اله الا الله وحده ما سجل على لا اله الا الله فاعتبار cewa a kansu cikin mutuwar da zai tare su ko kuma cikin kaburan su ko kuma lokacin da za su tashi su je daga Allah suna da waɗanda suna taya su fira da kuma taya su jin daɗi ko kuma jirar hukuncin Allah ta ba wa ta'ala كأن كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينظرون رؤوسهم من القرآن فقال صلى الله عليه وسلم هنا كيف كما إنا جنسوا لو كتن داء أبوك أخوه كما إنا جنسوا ناجد أمرهم suna kada wato tafaya da shafar hankakatu da kawunan su sun tashi kamar ba inda ya karbe shi wato waɗannan mummune kenan al-mummune kenan waɗanda suke ce alhamdulillah alladhi ألهم عنا الحلم إن ربنا لغفور شكور
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها تعطيك واه وإن سكا كافر الدنيا لهم نار جهنم ألا ألا تلقوش إذا شئت جهنم لا يقدر عليه فيموت الا الرجل ما زكاه كنت بدو اقمت بل سهود سهودا ولا يخفف عنهم من عذاب باء سوء على سوء داود العذاب عذاب تقمعنا لم كذلك نجزي كل شكور هذا الا الرجل مدعو كثير جينا سوى كذلك نجزي كل شكور هذا من يكون ساكا وترك كافري بيتنن كافر
وهم يصطلحون فيها ya da tare da cikin wutar nan suna ta ihu suna neman agaji ba mai agajar da su kuma cewa ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ya ubangiji ka fitar mu daga wannan hali da muke cikinta ka cece mu ka tallafe mu mu fita daga wannan azaba za mu aikata ayyuka na tsarai saɓanin abin da za a can muna aikata na munanan ayyuka na kafirci da shirka da zaɓo za mu gani duk ya ubangiji ubangiji za su amfani ne
أولم ne يعلمكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم shi النذير ba yi ku abu ba na ɗaya mun ba ku tsawon lokacin da duk mai hankali zai tunani ya koma ga ubangijinsa a cikinsa wannan na ɗaya mun ba ku lokaci mun jira ku mun jinkirta muku ku tuba ku tuba ku tuba ba shi kuma ba mu aika muku manzo ba shi ne na biyu mu aika muku manzo wanda zai bayyana muku da abin da kuke ciki فذوقوا to ku ɗanɗana abin da kuke ciki فما للظالمين من نصير Zaliman waɗanda sun zalunci kansu da shirka da ayyukan zaɓo manya-manya ɗin nan ba su da wani mataimaki ko kuma maceci wanda zai zai agaje su ya agaje su shirya su da azabar wuta babu.
إن الله عالم غيب السماوات والأرض wa'annan shekarun da aka faɗa na na na na yin jirka nan za a zo fara tun daga shekara ɗan shekara goma sha takwas zuwa ɗan shekara ashirin da wato da ɗan shekara arba'in har su kai ga ɗan shekara sittin har a kai ga ɗan shekara saba'in duk jin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yake wa'annan wato tambaya ko kuma ne lafta ko kuma tsaye da mutum matsayin tambaya tun daga shekara goma sha takwas zai fara tun da ya balaga bayan balaga har wa yau ne wannan mutum wato mutum ya ce shekaru arba'in ana jiransa ya tuba bai tuba ba har ya ji shekaru wato sittin ya tuba bai tuba ba har ya ce shekaru saba'in ƙarshe ne wato ya ce da wannan bai tuba ba to wannan shi ke nan sai a sallama shi ba a sallame shi daga duk wani jira shi ke nan shi kan nashi ya kare ya gama nashi tafiya saboda haka Allah ubangiji ba wani dangi akan abin da hukuncin da yana bayinsa a lahira kowa ya bashi lokacin da ya ishe shi abu wani yadda na ce na yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce da kan aka Allah an da wajen fil umri Allah ubangiji wato ya barranta da wani zargi game da wato jinkirta yake jinkiri da yake babbar bayansa idan mutum an jinkirta mishi har shekaru sittin ko kuma saba'in to ai an gama abin da ya kamata a yi masa saboda haka ba shi da wani kwani abu da zai faɗa in dai bai tuba ba to haka shi manzo Allah wani hadisi shi ma gona ya kare wani sai na cewa wato a'maru umrati wato tsawon tsawon kwanakin da al'umma ta suke a duniya da shekaru sun zuwa saba'in to amma ya ga wuce haka ya ga wasu sun za su kai ɗari da ashirin ma Allah zai taimake mu ba da da ya ce ake buƙatar mutum ya samu da waɗannan kwanaki da sauransu duka Allah ubangiji ya yi mana saboda mutuna da Allah ubangiji inna Allah alimu ghaibi samawati wal ardh Allah wani shi ne masarin abin da ya koya cikin sarmai da ƙasa da baki ɗayansu.
إنه عليم بذات الصدور Kuma shi ne masarin abin da iyaye suka ƙone ko kuma suka ta suka ƙone. Shi yana tare da shi duka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل اللهم انك عفو اللهم انك عفو اللهم انك عفو تحب العفو اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وارزقنا لا اله الا انت سبحانك رب العالمين نسأل
Thank you.